mita 88.5 da lafiyar muryar zamani sunana Tijjani Adamu daga unguwar Jakada da ke wato Dorayi babba a karamar hukumar Gwale a jihar Kano. Yanzu haka ina tare da wasu mutane su biyu wayanda suka yi ba ta kashi da wani abin al'amari a iya cewa wato abin da aka saba gani a cikin gidan zu ko wajen ajiye namomin daji amma ya fito ƙwaryar fili kenan musamman ma wato a kan titi a iya cewa dai wannan abu mai sauraro zai so ya ji na faɗa to amma dai za mu ji a bakin an ce waka bakin mai ita tafi daɗi to wannan lamari dai ya faru ne a wajen wani kududdufi wanda ake ce masa wato ruwan mai sad wajen kusa da masallacin mai sad kenan a nan kan titin zuwa hanyar wato madobi kenan kuma abin ya faru ne yanzu haka ji ta bakin waɗanda abin ya faru da su za mu so mu ji cikakken suna.
Isiya ku ya amma an fi rana da liti bauhe liti.
Baushi liti.
Eh.
To ga menene ma wannan abin gashi nan na gan shi kusan a iya cewa dabba ce wanda a ruwa ma ko tana kusa haka baka isa ka je wajen ba amma ga ta ko mararan ma na gan shi da ku.
A kada kenan.
Kada kenan.
Wannan shine kada eh Mm.
wannan ko da saniya ce kama ta a ruwa ina iya janta ta tafi da ita Saboda girman sa.
saboda girman sa. Kuma kamar inda kaga haƙorin nan nasa duk inda i kama jikin abu haka Mm.
ina shikahi in Allah da ya shikahi gun zai kama tsutsa saboda ainihin dafin da yake jikin- da yake jikin haƙorin sa.
Mm.
in ya kama dabba ina shikata gun zai kama tsutsa To, ga shi wannan kada da nake gani kusan bula-bula a jikinsa ko in ce wani ramuka-ramuka da nake gani ya aka yi ya samu wannan abu na wannan su ne ainihin harbin da muka yi masa harbi kenan Sab- harbin sa muka yi da bindiga da bindiga aka harbe da shi bindiga muka harbe Wace irin bindiga bindiga kenan?
irin tamu ta gargajiya eh tunda mu a, ma'aikatan gidan sarki ne muna ma- ta- ta'amali da bindiga Mm.
to muka dauka abu mu kuma mu tafi yawon harbi ne yawon farauta da ita haushin kenan baushi kenan eh to kuma Allah da ikonsa muna zaune nan muna hira sai yara suka yi mana waya suka ce su jo ga abun nan da yake mutane barazana akan hanya ya fito in Allah ya karu kwanan sai sai a gama da shi da da ni da wannan malamin sai muka hau babura muka tafi da muka je Allah da ikonsa muna duba muna duba muka ganshi a kwance a gurin da suka ganshi to anan fa Allah ya ba mu sa'a muka yi masa rajam ni da shi muka sa bakin bindigun mu mu bi muka yi masa wuta ga baki daya da muka a a jiki ko a kai ko a baki a a ai muka rabe shi ɗaya a kansa ɗaya a kuɗinsa kamar inda ka gani Mm.
to amma duk da haka dai bai sarrafu ba a hakan ina ta kokarin ya zai izo kanmu Duk da ya abin da zai aka izo masa.
kudi da harbin da muka yi masa ina kokarin ya zai izo kanmu Mm.
to tunda yake abu harkar mu ce sana'ar mu ce ko da dai ya zo kan namu insha Allahu in ba wata kaddara ba ba wani abu da zai faru game da mu in Allah ya yarda Mm.
to a nan dai za a je a kama shi nace ka a je a kama shi a bari mu sake harbin sa tukuna shine dan dan muka kuma duri muka kuma harbin sa isa ke yin tagagi sosai kamar dai zai zo izo gunmu to ba zai iya ƙara so gunmu Allah ba zai ba shi iko izo gunmu ba duk da hakan dai bai sarrafi inda ake so ba sai da muka kuma duri na kowa yi duri na uku kenan muka sake harbin sa kaga kowa ya masa harbi uku kenan to sannan ne Allah ya ba mu sa'a hakan dai aka je aka dan kama wutsiyarsa mutum biyu suka kama wutsiyarsa amma da aka kama wutsiyar tasa da ya kada duru mutum biyu sai da ya watsar da mu gabaki ɗaya saboda girman sa saboda girman sa to haka dai da hikima irin tamu ta maharba da dan kokare kokarin da Allah ya hure mana muka yi har muka samu nasarar kama shi muka yanka shi shin da muka yanka shi ba zai dauko mutu gida a hannu ba dole dama a babur muke muka tare muka ci muka saka shi akan babur sannan muka dauko muka to gida wannan girman sa ya kai kamar ya kenan akalla girman sa zai kai kamar mita biyu girman sa gaskiya kato ne kan lagan shi sosai ga ga ga ganin ka gani da ni gashi ba ma ban taba taba kada ba tunda nake sai dai in gan shi amma yau gashi na taba kada Ta- to alhamdulillah kaga wannan ma wani babban abin alfahari ne da mu a gumu da ku a gunku Mm, amma ni ba mai ran na tawa ba eh gaskiya eh, gaskiya ne to dama taɓa mai ran ai sai in dai ba irin mudin dama ba ai taɓa mai ran zai yi wahala dama To, akwai magani kenan na kariya a alhamdulillah ya bakin kokari abinda Allah ya hore Mm.
ana dan samun sanin Allah To wannan ruwa da ake gani kusan a iya cewa tun da ba yau ɗaya ba yau biyu kace a kwanakin baya ma wasu shekaru da dama Gare.
an kuma samun irin wannan. Shin kana ganin ba guda ɗaya bane ba kenan?
a zahiri ba guda ɗaya bane a ciki a yanzu akwai masu bamu labarin su biyu suke hutawa wannan gurin Ɗirka ɗirkan duk kan manya manyan mace da namiji to yanzu dai Allah ya bamu nasara kai namijin namiji ne kenan wannan.
namiji ne wannan to ina ba ta mata ina nan duk mun duk mun bai mutane raho duk lokacin da aka kuma ganin su sun fito komai dare abu goma na in Allah da zamu ji gunsa inda fi ma kwananta ya kare ita ma mu harbe ta insha Allah amma ya ake gane namiji da mace a to ai abu kamar dabba ce da ka kiwo kaga kamar akuya Mm.
ai ka san ka san dan akuya ka san akuya Mm.
to haka ma duk irin waɗannan abubuwan da abin da muka harba mun san wannan namiji ne mun san wannan mace ne Mm.
insha Allah wannan ruwa da yake yanki yake wannan yanki kusan a iya cewa ba kogi ne guda ɗaya ba akwai wani ma daga can gabas wajen hanyar Sameku Mm.
kana ganin akwai irin wannan kadojin a wajen sosai kuwa ai waɗannan ruwayan guda biyu kowanne da kadan a ciki kowanne kowanne da kadan a cikinsa amma kuma ga matasa da yara suna wanka a cikin irin wannan kogin to an yi an yi Allah da ikonsa an yi kokarin a hana su an yi an yi har 'yan sanda a rika zuba a gurin akan a hana matasa shiga gurin saboda sanin illar da take ruwan amma ƙeme mai abin ya ci tira muna nan dai roƙon Allah muke ta yi Allah ya kawo sanadin da za a cike su ya zama wannan guri a- a waɗannan abubuwa sun ba wannan guri to yanzu alhamdulillah gurin ta ɗauki gabaran cike waɗannan ramuka ana ta kawo musu shara ana zuba su a ciki wata ran insha Allah za ka ga babu su a gurin kwata-kwata gaba ki.
wanda suke za- zaune a wannan kewayen wannan unguwa Na.
me za a iya faɗa musu ko jin kunne To alhamdulillah kamar mutane waɗanda suke ke zaune a wannan gefen guri kiran da zamu yi da su duk lokacin da suka ga irin waɗannan abubuwa sun fito to kasi nauyin baki kuma a rika bamu haɗin kai akan abubuwa irin waɗannan in ana bamu abubuwa kan a haɗin kai akan abubuwa irin waɗannan in Allah ya yarda kafin a ce an ɗauke matakan cikin ramukan in dai suna fitowa din in Allah da duk zamu ga bayan su ɗaya bayan ɗaya in an- in Allah ya yarda tunda na ga ma wannan shine karo na biyu a a- a- karin da aka harba a gurin insha Allah.
Na. To, ah, ga ɗaya daga guda daga cikin waɗanda suka yi wannan wato gwagwarmaya za mu so mu ji cikakken suna uba uba uba bakanike ne yake to uba baka nake kuma gashi kuma ana- kuma ana kira na bauhi to kai ma boshin ne kenan ba laifi to wannan kada ba a ce dan kada ba dan babban kada gaskiya kam ya sha has- hasashi nan ko kai masa gaskiya da muka ma harbi shida harbi shida kwarai kuwa duk da haka kuma bai mutu ba duk da haka wato ya ba da mamaki Mm.
dan ba aka- ba dan kokarin da aka yi ba shi kokari ma yake tafi mazaunin sa a haka harbi bai a mutu hakan tunda lokacin da ma kan mema wannan harbin da yawa haka kamar yadda ya gaya maka Mm.
dinnan shi kokari yake samu abokin wanda za su mutu ba. To fa.
dan yunkurin da yake ta yi ya ga ina ne aka yi masa abin da ya kawai zo- zuwa ya san yacce za a yi to cikin yarda Allah da yake ka san mutum ya saba da abin da ya saba da shi Mm.
to cikin yarda Allah nan da nan dai shi ya dura ni na dura kamar duk da dai maka bayanin nan dai daya baya daya ga nan duk da ya gaya maka duk labarin nan da ya gaya ma haka yi banda wannan bindiga boshin da aka sa masa Mm.
akwai taimakon wani abu da kuka kara kadan ne saboda yana kusan shanye hasashin boshin fi sabilillah duk wani kwaro na dawa da ka sani komai kankantarsa Mm.
ba haka kawai yake harbuwa ba fi sabilillah dole akwai taimako na iyaye da kakanni Mm.
dan duk wanda ya bi zai samu to don haka duk wannan irin abubuwan tun daga gida daman kan ka tafi irin wajen wannan kwaron aka gaya maka don baka san irin sa ba dole sai ka san abin da kai kan je kansa
To, gashi kusan a iya cewa an rarrake naman ya aka yi da naman watan da aka yi ko kwa gaskiya naman kadan nan Mm, domin mu maharba muna da zumunci mm, dan in na gaya maka waɗanda aka rika yanka a ba waɗannan bangare a wannan bangare sai yin takaita maka kawai An Dan ci duk- kenan.
an ci sosai kuwa dan duk mutumin da muka san maharbi ne da da tawagarsa to in Allah ya so da wanda yake dai da rabo an yanka an bashi naman akwai daɗi ne ko kuma akwai wani lakani a cikinsa ne eh to gaskiya naman dai to kamar yadda dai manyan suke faɗa sun ce yana da wani sirri saboda haka kuma ina da daɗi gaskiyan magana To, ya bacin kai da fata kai da fata suna nan sun zama daman tun da abin ajiya ne kenan su da ban abin ajiya ne
wani kokari ake wajen ganin a tashi tsaye a gudu tsaye musamman ma a wannan yanayi ga matasa wasu sukan ɗauki makamai su tafi su dinga kwacen waya ko wani abu maimakon a gansu a filin daga suna kokawa da irin wannan abubuwa fi sabilillah dama irin waɗannan abubuwa ma mu muna ta gaya don kaga duk iri-irin mu mu baushi Mm.
domin ta farauta kashi-kashi ce akwai ta kare akwai ta tarko akwai ta kere ga ta nan nau'i-nau'i to amma wannan dai ta bauhe ni ita na sani ko tana da shiga rai domin zumuncinta kuma tana da zumunci tana da faɗakarwa domin duk abin da ya zo na ba daidai ba na gaba da kai zai kira ka igaya maka haka ake ba shi sa duk inda ka same mu cikin yadda Allah babu wata matsala a kanmu.
su matasan wani irin ci hankali ake Su musu?
matasa Daina muna wannan iya ɗabi'a muna kwace da wai.
abin da muke ta gaya musu shi ta wu-
yanzu haka mun kuma wayoyowa tun da naga an ce ake sai mai shi wannan bindiga da aka kashe wannan kada da ita yanzu haka ga bindiga yana ganin kusan ma kan mu ɗaya da ita tsayin domin a iya cewa ita ma gaskiya masha Allah san barka ita ma zurariya ce to wannan bindiga gata a wannan ita duk inda zaka ga samu bahari in dai bauhe ne Mm.
zaka same shi da wannan bindiga mai tsawon garki wanda ta shi ba ba za ta koyi a jiki ba balle a ce a wani mugunta zai yi ta koko wani abu zai yi ta duk inda zaka fita bauhe bindiga sa irin wannan ce mai tsawon garki Mm.
saboda ita ce duk inda kake son ka harbi nama da ita insha Allahu in kai harin za ta kai ba inda kake so in Allah ya To, yarda ya lokacin batun kara tunda na san dai baushe tana da kara eh gaskiya ta- wanda suke yankin gaskiya tana da ƙara wanda suke yankin ham- har muka bi abin muka gama ba wanda ya fito gurin A asali ma dai su saboda an riga an tura mutane tsoro a zuwa a zukata yanzu sun dan tsorata mutane duk sun dan bo- a sun bar gidan sun rufe gidajensu sai daga bayan wani suka farga mai sai daga baya suka farga me ke faruwa tunda sun san da wannan abu ina fitowa sai suka rika tunanin da ma a'a wannan abu ko shine ya fito maharba suka zo gunsa dan har sun yi wa 'yan sanda waya ma wasu suna da sun ko barayi ne to da 'yan sanda suka zo suka ga musu a'a ai suna tunanin maharba ne suka zo gurin akwai wani kwaro da ke fitowa daga ruwan nan suna tunanin ko shi- ko shi- su ne suka zo gurin sa to kuma Allah da ikon nasa mu ne muka je gurin nasa wannan mudiga tana ɗaya daga cikin wanda aka harbi wannan kada da ita to akalla ka shafe shekaru nawa kana rungume da wannan bindiga ana sana baushe a akalla zan samu kamar shekara talatin ina harka ta harkar gidan sarki in ɗau bindiga ta kuma in tafi a- in tafi yawon jeji da ita
Mita tamanin da takwas da ɗigo biyar da laifin muryar zamani suna na Tijani Adamu, in zaka wannan bindiga ta baushe ne ma gashi na taɓa da hannu na ɗaga ta na ji ta kuma da nauyi wanda aka samu nasarar a ɗirke wannan kada da yake fitowa daga cikin wannan ruwa. Wa'innan maharba sun ce kuma yanzu haka a shirye suke nan gaba ma da zarar sun ƙara samun wani kadan ya fito a shirye suke da su ƙara kai ɗauki domin ganin a gudu tare a tsira tare da ra'ayikan al'umma. Sai kun ƙara jina.